قد جمع وثانيها وجعل الحسان ما في سنن قلنا اله ينتمى والنسائي بل تركا له والآخر والآخرون الحقوا بالهمسة بن ماجة قيل ومن Idan wani ya ce a, to ai a cikin sunanul arba'atu din nan, sunanu abi dawud da sunanu turmuzi da sunanu nasa'i da sunanu ibnu maja ai wa'annan littattafan sun kunshi hadisai wa'anda suke ingatattu akwai hadisai ingatattu da yawa a cikin wanda buhari ko muslim ma ba su ruwaito su ba akan kuma samu hadisai raunana bari ma akwai munkari akwai hadisan da suke munkari bari ma akan samu daidaiwar hadisai wanda suke mawru'ai alhali ga bagawe ya tara littafin sunanu ya masabihu sunan ya tara littafinsa masabihu sunan ya sanya wato in yace wannan hadisi kyakkyawa ne to ma'ana wayannan abu abu dawo da tirmizi da nasa'i da ibn majah sun fidda hadisin amma an yadda hadisi ne ingantacce to ma'ana buhari da muslim sun ruwaito shi to kenan bisa tsarin na shi bagawi to shi bagawi ana kiransa abu muhammad al-husain ibn mas'ud ya yi wa fatin hijira ta ɗari biyar da sha shida malami ne babba na qur'ani tafsiri da hadisi da fikihu da a wayannan yana da littattafai yana da tafsiri babba tafsirul bagawi to to shi a wannan littafin nasa yadda ya tsara sai a ringa ganin kenan ashe duk wani hadisi da ya zo a abu dawud ko turmizi ko nasa'i ko ibnu maja a iya kiransa kyakkyawa ba kuma wani hadisi wanda ya zo a cikinsu wanda za a ce ingatacce ne ko kuma a ce kasa yake da kyakkyawa a sai dai a ce kyakkyawa ne kenan bisa tsarinsa na sai mu ba da amsa da cewa istilahu wannan tsari ne na sayun ma da abin danganawa gare shi ba wai ya bi tsarin malaman hadisi ba da tsarin malaman hadisi abun ba haka yake ba a yarwi abu dawud abu dawud sulaiman ibn al-ash'as yana ruwaito mafi karfin abin da ya samu a baya idan ya zo babi to sai za a duba ga wa'annan hadisai ne wanda suka fi inganci a hadisan da ya samu da suke magana akan wannan babu sai ya kawo su sannan kuma daga baya idan ya zamo bai samu ingantattun ba yakan ruwaito raunana har su gani rahu inda yake ya rasa wanda yake ba raunan ba sai ya kawo shi domin malamai da yawa suna faɗa ai aiki da hadisi ra'ifi ya fi kowa da kiyasi kamar yadda aka ruwaito daga malaminsa imamu ahmad wanda dai a masu littattafan nan kusan ba wanda ya fi lizimtar imamu ahmad kamar shi abu dawuda majirinsa ne kwarai-kwarai to imamun nasa'i kuwa abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib yana fita hadisin duk wanda malaman hadisi ba su gama akan cewa ba za a ruwaito hadisinsa ba wasu malaman sun kara ibn maja akan wannan littattafan guda biyar suke kiran su littattafai da shida wato bayan buhari da muslim da abuda da tirmidhi da nasa'i suka ce a kara ibn maja aka ce amma galibi wato shi ibn maja an haife shi jira ta mai tan da tara shekara ɗaya aka haife su da shi da mutse a zancen da ya fi ƙarfi wajen malaman tarihi yau face kuma ɗari biyu da saba'in da uku shi ya sa rayu a duniya shekaru sittin da hudu ya rayu a duniya shekaru sittin da hudu bai daɗe bai kai daɗewar shi turmusi ba wanda shi saba'in ya yi daidai ɗari biyu da saba'in ya yi wa face a ɗari biyu ɗari biyu da wato da da da saba'in da tara ya wafati to sai ɗari biyu da saba'in da tara ya wafati to kila aka ce wa man mazu bihin galibi marwaitan da ya ba a same su a littattafan nan ba sai a shi ibnu majah galibi masu waito hadisi da ba a ga sunansu a buhari ba ba a gani a muslim ba ba a gani a abu dawuda ba ba a gani a tirmizi ba ba a gani a nasa'i ba sai ko a shi ibn majin nan ne kawai aka ga sunansu galibi an fi samun su da rauni an fi samun su da rauni wannan shine fassarar da da yawa daga malamai suka da a nan wadda ita tafi dacewa akwai wanda suka ce ma ai hadisan duk da ba a gani a ɗaya daga littattafan nan guda biyar ba amma sai a ibnu maja a gani to wannan za a ce hadisi ne rarrauna amma malamai suka ce ko kaɗan ba haka ba ne ibnu maja ya ruwaito kusan hadisai dubu wanda babu su a ɗaya daga cikin littattafan nan shida amma a ciki in an kasa wajen kashi sittin cikin ɗari dukkaninsu ingantattu ne ko kyawawa a wajen kashe sittin cikin ɗari a jiki tare kenan ai ba a ce mafi yawa sai raunin rauna ba hantin da wanda mafi yawa mafi yawa duk tabbatattu ne ai shi ne kuma malamai masu bincike suka ce ibnul jauzi a littafin da ya yi mauru akan mauru'at hadisken mauru'at ya kawo hadisai talatin da hudu daga ibnu maza wanda ya hukunci a kansu cewa mauru aini kuma akwai wani malami mutumin hindu wanda ya bincike kwarai akan ibnu maja ya rubuta littafi sunan littafin nasa mata masu ilaihi lahaja liman yudali ibnu maja abinda bukata take kaiwa gare shi ga duk wanda yake son yi nazari ko ya duba littafin ibnu maja da ciki da ya kawo wannan magana ta cewa ibn jauzi a hadisan ibn maja ya kawo talatin da hudu da ya ce duk mawu'ai ne ya ce wasu malaman kuma ya bincika ya bincika ya bayan wa'annan talatin da hudun akwai wasu hadisai kamar bakwai a cikin sunan ibn maja wanda wasu malaman ba ibn jauzi ba suka yi hukunci cewa ai mawu'ai ne shi yasa hadisan da suke mango ai kenan a ciki sun kai wajen guda arba'in da ɗaya kenan banan kuma ya ce to a iya samun wasu hadisan wanda suke suna da rauni ko munkarai amma dai su waɗannan su ne za a iya cewa mauru ai tare da cewa wasu a cikinsu ta yiwu a samu amsar da za a bayar ga wanda ya ce hadisan nan mauru ne ga wanda ya ce su ɗin nan ne to shi yasa ala kulli halin dai ba kamar yadda ake yawan ji daga bakin wasu ba na maganar raini a haƙƙin sunan mata ibnu maja an gama akan cewa malami ne babba managarci mai zurfin ilimi yawa illa iya ta da cewa a wannan littafin na an samu wasu hadisan wanda ba za a iya dogara da su ba amma dai in aka dubi waɗanda shi kaɗai ne ya ruwaito su abu kuma yawan waɗanda suke tabbatattu a ciki ai sai a ga waɗanda ba za a dogara da su ɗin ba ƴan kaɗan ne ƴan kaɗan ne akwai hadisai wajen ɗari wanda dukkaninsu sun kai matsayin a ce ingatattu ko kyawawa wanda ba za ta gansu a buhari ba ba za ta gansu a muslim ba ba za ta gansu a abu dawud ta gansu a tirmizi ba ba za ta gansu su a nasa'i ba sai a shi ibnu majah to ko wannan ai ya isa a yi masa jinjina kan cewa ai ya yi kokari ehin ya yi kokari ya kawo yansu ɗin hakika wanda suke rauna nan to amma kuma ai ya kawo wanda suka dinka su wanda su kuma tabbatattu ne to wannan ya sa wato wasu a maimakon shi ibnu maja ɗin sai zamo sukan sa muda ta zamo ita ce ta shida wasu kuma sukan sa sunanul darimi ya ko musnadul darimi ya zamo shine na shida tasalar da zai ana ya hada da kasa hata wanda yace dillita ta fannin guda shida ai ingatattu ne ya kira su sittu sihadi to ya yi tasahuli ya yi sakaci a cikin sakin kalma domin ko a ciki akwai hadisan da ba ingantattu ba akwai cikin masu amfani da haka da su sittu su hayin din hakim abu abdullahi da kuma hadibul bagadadi to haka nan darimi wato wanda ya ce musunadu darimi shi ma gaba ɗaya ingantacce ne to ya yi sakaci shi darimi an haife shi jira ɗari da tamanin da ɗaya shi yasa ya girma buhari da shekaru goma sha ɗaya ya mutu takwas watan zulhijja amma sai kashe gari wato ranar arfa aka binne shi a shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar shi yasa ya riga buhari wa fati da shekara ɗaya shi yasa ya fi buhari dadewa a duniya kenan shi shekaru saba'in da wani abu ko an ba ya fi buhari dadewa a duniya ya girma buhari ma kai da shekaru goma sha uku da shekaru goma sha uku ya girma buhari ba sha ɗaya da kamar yadda na fara faɗa da shekaru goma sha uku ya girma buhari kuma shekara ɗaya ya riga buhari mutuwa shi ya sa da shi buhari ya shekaru 62 sai da ya saba'in da wajen biyar kenan a duniya to hakanan kuma littafin muntaka na iljarub wanda ya ce littafin muntaka na ibnul jarub shi ma ingatacce ne gaba ɗaya to ya yi sakaci don a ciki akan samu wasu hadisai a ciki a waɗanda suke ba tabbatattu ba shi dai darimi wato da aka fara faɗa malami ne babba littafin sa an fi cewa da kiransa musnadu ko da yake ya fi tsarin sunanu domin ya fi da shi ne bisa babobi kuma a ciki yakan zo ya zo da hadisai wanda ya samu uluwi kwarai a cikinsu wanda yake tsakanin sa zala sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne wanda an san a buhari a jami'in sai na buhari hadisai 22 ne kawai buhari ya ruwaito wanda yake tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi mutum uku ne to amma shi darimi ya kawo hadisai ninkin haka kwarai wanda tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallama mutum uku ne to wanda haka nan shi kuma muntaka na ibn jarud shi ibn jarud malami ne mutumin ne sabur amma ya zauna a makka ya dade a makka malami ne kwarai wa fati ɗari uku da bakwai hijira ta ɗari uku da bakwai to shi ya littafin muntaka wanda ke na akan ahakamu to a shi hadisansa ba su cika yawa ba ba su kuri takwas ba to wa duna ha ba sanidu wanda suke ake kiransu musnad musnad ba su kai matsayin wa'annan sunanu ɗin ba su kai matsayin su na rudin nan ba a wajen inganci amma su malaman suka ce a'a musnadu ahmad ai gaba yake su akwai wasu malaman da suke ganin yau ai musnadu ahmad gaba yake da sunanun nan amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan cewa a'a ai akwai hadisai da yawa amma suka ba da amsa daga cewa shi asalin ajiyar imamu ahmad in iyaka hadisan da shi ya fitar ne za a kula to sai a ce gaba yake ma da da sunanu din nan to amma da yake ɗansa abdullahi ya yi wasu ƙare-ƙare da yawa a ciki to mafi yawa suka ce hadisan da ake gani da magana a kansu to galibi daga daɗin ɗan nasa ne ya fi yawan zuwa wato daga wato daga daɗin ɗan nasa shi yasa ibnu hajar al-asqalani mai bulugul maram akwai littafi da ya yi alƙaunin musaddad fi zabbi an musi ahmad da ibn al-jauzi ya kawo hadisai da yawa a mawru'atu daga musnadu ahmad ya ce mawru'ai ne to ibn hajar al-asqalani ya zaya ya kare musnadu kwarai ya yi bayani dogo akan cewa ai a iya cewa ma a musnad gaba ɗaya ba hadisi mawru'i sai dai rarrauna ko munkari a samu dai ra'ifi ko mu'allale ko munkari amma dai ba mawru'i kai tsaye ba to mafi ɗaukaka a cikin wayannan masanido shine wanda aka dangana ga Imam Ahmad Imam Ahmad ibn Hanbal Shaybani wanda aka haifa hijira ɗari da sittin da hudu yawa fati kuma hijira ta mai tan da da arba'in da ɗaya wato yana da shekaru saba'in da bakwai a duniya to wanda musnadin nasa ya kai wajen hadisai dubu talatin da wani abu ya kai hadisai dubu talatin da wani abu akai to sai kuma na abokinsa abokinsa babba shine isaku ibrahim al-hanzali wanda shi kuma an haife shi dari da sittin da ɗaya wato ya girma imam ahmad da shekara uku kuma ya wafati mai tan da talatin da takwas a shekarun ɗaya suka a duniya an haifi ibnu rahawaihi kafin imam ahmad da shekara uku kuma ibnu rahawaihi ya wafati da shekaru uku kafin wafat imam ahmad to to alhamdulillah a ba ibn qayyim al-jawzi bane ibn al-jawzi ne shi wannan ya riga ibn qayyim al-jawziya yawa shi wannan ya wafati wajen ɗari biyar da tasa'in da wani abu ne ya riga ibn qayyim al-jawziya wanda shi ɗari bakwai da hamsin da ɗaya ya wafati ya sa ranar su wajen shekaru ɗari da sittin yawa shi ne mai mauru'atu yawwa cewa wannan eh wannan kuma ana ce amma shi wannan an fi cewa ibnu qayyim al-jawziyya wannan ko ibnu al-jawzi shi wannan mutumin bagadada ne malami ne gunin gwanin wa eh gwanin wa'azi kuma yana da littattafai da yawa to